na'am mujmalu arkanin islam ko طيب سيجي أحسن الله إليكم ثم قال مجمل أركان الإسلام هذا وقد بني الإسلام تدري على خمس وأحسنها فإنه هي الشهادة فاعلم والصلاة مع الزكاة والصوم ثم الحج فاعتمدوا وذروة الدين أعلاها الجهاد حما لحقه ولأهل الكفر مضطهد نعم مجمل أركان الإسلام ركن مسلمتي a dunkule ya yi bayanin su dai can baya ku filla-filla ya ishara zuwa ga hadisin jibril ko to yanzu zai kulla babi akan mujmalu arkanin islam هذا وقد بني الإسلام فدر على خمس دعائم فاحفظ إنها العمود إتي wannan kenan in suka kawo hada irin wannan bugiri ma'ana intiqali za'i daga wata matsala zuwa wata matsala daga wata haditha zuwa wata haditha daga wani hukunci zuwa wani hukunci mafo wa qad buniyal islamu haqiqa an gina musulunci faddiri kasan da haka ala khamsin da'aima akan wasu ginshikai umud wanda suka kasance guda biyar ne fahfaz ka kiyaye su innaha al'umud sune dai wa'annan ginshikan na musulunci يشير إلى حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان هي الشهادة فاعلم والصلاة مع الزكاة والصوم ثم الحج فاعتمدوا وإن الركن ننسوني نفركو صلى لتسي أعظم العبادات البدنية ولا حظ في الإسلام لمن نفرقوا الشهادة عفوا أحسن هي الشهادة نفرقوا شيني الشهادة كلمة الشهادة كلمة الحق كلمة الجنة مفتاح الجنة وهي أعظم أركان الإسلام على الإطلاق لا كلمة أعلى منها نزع الله صلى الله عليه وسلم يتي خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل أنا ما, ما, ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير باب كلمة تتوجه باب كلمة تتوجه أكوي حديث نبي موسى يسا أبو سعيد كو كي ترمذي تيوى نبي موسى يتي آه يتي يا رب علمني دعاء أدعوك به قل يا موسى لا إله إلا الله كل عبادك يقولون هذا مشي يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وعامرهن كانوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله لكن في هذا الإسناد ضعف لكن تماما ثبت عن نبي الله نوح نوح عليه السلام كما في المستدرك للحاكم أنه أوصى ابنه بهذا نوح عليه السلام أوصى ابنه بهذا لا إله إلا الله da za a tattara kowa da komi a tara su a tafin sikeli a ɗauko la ilaha illallah a ɗaura a tafin sikeli la ilaha illallah sai ta rinjaye su wa mathalu kalimatin مثلك وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله مفتاح الجنة wadda ita ce ke canza ƙiyayya zuwa soyayya ta canza soyayya zuwa ƙiyayya da ita musulmi yake zama kafiri a ƙishi in ya nisance ta in ya saba mawa ɗaya daga cikin abubuwan da take kira zuwa gare shi na sharuɗan dole da ita kafiri yake zama musulmi a ƙaunace shi fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din an fahimta ko daga kalimatu shahada babu kalmar da ta fita to amma la ilaha illa Allah a gurin in yasi yace wannan tauhidi ne na awam tauhidin jahilai haka ya faɗa cikin dawawin sit da sauransu cikin tafsirin shi ma fi riyadi tafsir yake ko fi gubari tadlis an gani to haka ya haka yace hakenan imtadda hadha as-sabb wa hadha hadhihi al-isa'a ila anbiya'illah Annabi sallallahu ya ce afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah yace tauhidin uku ne la ilaha illa Allah la ilaha illa anta tauhidul khassa kenan la ilaha illa Allah tauhidul amma wata la ilaha illa anta tauhidul khassa su ko da yaushe suna ganin Allah to ai su ma da sauransu ce akwai la ilaha illa ana daga hulul ko la ilaha illa ana shine na khassatul khassa bakakin harnan kenan wal iyadu billah tayyib to daka na farko kenan tauhid kalimatu ash-shahada da'awa al'ambiya annabawa duka da ita suke fara da'awa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ja Allah subhanahu wa ta'ala laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون دتي دعوة تفرقوا نبي أيك معاذ كسر يمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم إن الشرطية فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة كأن مفهوم المخالفة إن لم يطيعوه بذلك لا حاجة لهم بتعليمهم الصلاة فإنهم لو صلوا إن صلوا فلا تنفعهم الصلاة dole sai mutum ya zama mumini ya sa ga kullum mutane da yake galibi jahilci ya mamaye su wasu da rigan malinta koyawa mutane tsarki da alwala ko koyawa mutane kaza da kaza mutane suna nan suna ta bankaura gidan aure ba ku koyar da su ba kun dawo mutane tauhidi tauhidi a miskin ba su da tauhidi me amfanin sallar tasu wanda bai tauhidi Allah baya karban komi na shi la yaqbalu Allah ta'ala lahu sarafan wala wala sarafa saboda haka sai ce hiya shahada فاعلم والصلاة سألنا سيسلة أعظم الأعمال الأركانية الأعضائية ما في جرمان أيك نأيكي باوي فرجي با فرجي لا إله إلا الله وما في جرمان أيكي شيني لا واتوك سلة تتي أعظم العبادات daga duk galibin hadisan da suka zo da arkanul islam daga ambatan kalmatu shahada sai sallah da ambatan kalmatu shahada sai sallah sallan nan ita ce ke tabbatar da la'ilaha illallahu ɗinka ita salla ita ce kobe an san kobe ko gidan takobi to shi ne kobe ɗin la'ilaha illallah in mutum ya faɗi la'ilar baya salla to ba musulmi ne shi ba domin ita ce bambanci tsakanin musulmi da kafiri in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa man tarakaha faqad kafar man tarakaha mujarradu tark sawa'un kana takasulan aw juhudan fa huwa kafir هذا ظاهر معتقد الصحابة كما قال عبد الله بن شقيق كما في صحيح مسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا إلا الصلاة إلا الصلاة لا بن مسعود يتي ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها الجماعة فيكني في بواي سلة كتب ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق سيدنا عمر يتي لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة lokacin da aka ce mai as-salata ya amiral mu'minin sallan nan da bai karasa ba aka farki cikin shi hanjin shi a waje ake tunatar da shi sallah hakan nan ya tashi yana sallar wa jurhuhu yathqubu daman raunin shi yana bubbugar da jini a haka yayi sallah da ya miƙe yace na'am wala hazza fil islam liman taraka as-sala babu rabo a musulunci ga wanda ya bar sallah ba shi da kaso ko yaya ne ko cikin kwankwalati bai da shi in ya bar sallah ya ce man dayya'aha fa huwa lima siwaha adya inda ke cikin muwatta wanda ya wulakantar da sallah to duk aikin da ba sallah ba in babu aula ya tozarta shi da an ce ma wani baya sallah to haddith wala haraj kowane irin laifi zai iya yi zai iya kisan kai zai iya zina zai iya shan giya zai komi zai iya yi li'anna hiya allati tanha 'anil fahsha'i wal munkar kama qala Allahu 'azza wa jalla to sai ya barta kwata kwata daga al fahsha'u wal munkar ya shiga ciki dumu dumu yanzu ma ya fara rabbi sallim wa a'id matasan mu da dama yanzu ana sallah yana zaune yana bugaji wani ma yana zaune ne yana fira gefen kwata wari na damun shi ma a saman dal makila na salanga ba zai iya cirewa ya je alwala ya je ya samu imani ya dawo ba ita sukutum da guda ma Allah ya kira ta imani wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum wajibi ne kuma ga makwabta da abokai da yan uwa da malamai a dinga tunatar da al'umma dinga kausa samu waɗanda ba sa sallah cikin mu'amala ƙaurace musu nisance su duk wanda bai je jihadi ba an nisance shi ina ga wanda ya bar sallah kun fahimci wannan ko na'am ma'azzaka tare da zakka zakkan nan da dukkan nau'ukanta zakar amfanin gona zakar dabbobi zakka ta naqadai al-dhahab wa dirham wa ma yanubu anhuma min al-awraq annukudiyya dukkansu da zakka na ainihin wato amfanin gona da sauransu da dokoki da sharuɗanta da malamai suka yi bayani cewa wani haƙƙi ne haƙƙun maksusun min malin maksusun yu'adda ila jihatin maksusa fi auƙatin maksusa za a fidda biniyati takarrubi ila Allah wani kaso sananne cikin wani dukiya sananne da za a bayar wa mutane sanannu a lokaci sananne lokaci sananne a amfanin gona wa atu haqqahu yawma hasade lokaci sananne cikin sauran asnaf da dukiyar da ake fidda mazaka shine idza hala alaiha alhawl sai sun kai wato ya kai nisab kowane dukiya da ake fidda mazaka sai ta kai nisabi sabanin abinda Abu Hanifa ya tafi akai min hadhi min shawadhihi mafaridihi wa ghara'ibi cewa zakka dukiya kowace kala ya fidda mata zakka yayi dogaro da umumul aya alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda la yunfiqunaha fi sabilillah da kuma hadisin fima saqatil as-sama'u al-'ushr a cikin amfanin gona can amfanin gona shi ma yana da nisab sai ya kai ausuki biyar laisa fi ma duna khamsi ausukin min at-tamri sadaqa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dabbobi laisa fi ma duna laisa fi dun fi ma duna khamsi zawdin min al-ibli sadaqa raƙumin da bai kai biyar babu zakka idan awaki ne إذا نقصت ما منين فإذا نقصت ماشية أحدكم على أربعين فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها حديث أنس بن مالك ساقون دا وكر يا أيكا شزوا كسر بحرين yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da haka awaki da tumaki sai sun kai 40 shanu sai sun kai 30 raƙuma sai sun kai biyar idan na kadaini ne sai sun kai kima ta zinari dirhami a dinari 20 ko kuma azurfa dirhami 200 duka waɗannan tafasil ne ma'aluma fi kutubi alhadithi shuruhul hadith wa kutubi alfiqh na'am wasawmi da azmi الصوم الوحيد الذي هو فرض على المكلفين أجمع وصوم رمضان ma akwai sauran azumummuka na farilla waɗanda bi sababin min mukallafin so da sababi na mukallafi za a wajabta mai imma kaffara min zambi niqtarafa aw qada'an li ramadan aw yani an-nazran yayi alwashi wannan kaga wajibi ne amma da sababin wani abu da yayi ne wanda yake wajibi kan kowa wanda ake cewa azumin duka gari shine kadai ramadan haka annabi sallallahu alaihi sallama ya sarraha cewa saumi ramadana ko cikin hadisin umar da ibn umar hakan nan wafdu bani qais wafdu abdi qais haka na hadisin thumama da sauransu azi hadisin dimam afwa da sauran hadisai da suka zo da haka na'am da shi ma wannan azumin shine tarku menene al-bu'du 'anil muftirat أو المفطرات من خروج الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس kamewa daga duk abin da yake karya azumi ba ci ko sha ko jima'i kadai ba abubuwan da yawa da suna karya azumi kamar ta'ammudul qay na karya azumi da sauransu daga fitowa alfijir na biyu shine alfajru sadiq wal fajru inda ulin nuha fajrani fajrun kadhubun thumma fajrun sadiqun من ها هنا يتميز الفجران طيب ثم الحج سألنا أيكن حج واجبين ولله على الناس حج البيت إن استطاع إليه سبيلا النبي يقول إن الله قد كتب عليكم الحج فحج فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لفرض عليكم سنسيتي ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم بعد أن قال ذروني ما تركتكم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ذاك سؤالين كوي الحج والعمرة sauran duka sun kasance nafila ne shi ma wannan hajjin a yi shi da sharuɗa wani hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummu Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya ambaci haka nabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci faman farada fihin alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj kiyaye waɗannan gaba daya fa'tamidu yace ku yi dogaro ku yi riko da waɗannan arkanul islam akwai wata riwaya daga al-imam ahmad cewa wanda ya bar ɗaya daga cikin waɗannan rukunan ya kafirta لكنها رواية شاذة وإن رواها ابنه في أصول السنة الرواية التي وافق فيها الجماعة هي أن أركان الإسلام من ترك آه الاثنين منها فهو الذي يعد كافرا عند يبر الشهادة أو الصلاة أما الزكاة والصوم والحج فيفسق ولا يكفر لا يكفر حتى يجحدها فمن جحدها فهو كافر من جحد عبادة واحدة من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى فهو كافر وهذا لا نقاش فيه لا نقاش أما اتصلى لكلمة الشهادة كو متن يا يد إن يكي أرنين الإمام أحمد ما يتي رشن ين سلر شيني ببر علامة دكي نون بيد دا إتابة to in ya yadda me zai hana shi ga menene zai hana shi me yake cikin yi da ya fi sallah kawai bai yadda da ita munafurci Allah ka tsare wa zirwati dini a'laha al-jihadu himan li haqqihi wa li ahli al-kufri muttahadu qululuwar addini zirwatu shay'a ala yuqalu zirwatu al-jabal ana nufin qimma qululuwa can tozan ainihin wato a dutsen akan ce zirwatu sinam ana kololuwar tozo li anna a'la shay'in fil ba'iri sinamu tozan shi shine mafi tsawo ko ka zirwatu addin kololuwar addini a'laha can saman kenan shine aljihad wa zirwatu sinamihi aljihad ko wa zirwatu sanamihi aljihad hadithu mu'adh himan lihaƙihi don kiyaye ko kariya ne shi jihadin ga haƙƙin musulunci haƙihi al-damir ya'udu ila din wali ahli al-kufri muttahadu kuma shi jihadi abu ne da ke kaskantar da kafirai al-ittihad shine al-ghalaba yana cin galaba musulunci yakan ci galaba akan kafirai ta hanyar ta hanyar jihad shi yasa annabi sallallahu ya kira shi da cewa dirwatu sanamiddin an kira shi dirwatu sanam shine saboda shine babban abin da ke daukaka sanadiyar shi musulunci ya samu daukaka akan kafirai sanadiyar jihadi musulunci ya samu yaduwa da bazuwa da wanzuwa a saman ƙasa domin dole sai sai an yi yakin nan in kafirai ba su miƙa wuya ba umirtu an uqatila nasa hatta ya shahadu la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zaka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala na'am
sallallahu alaihi جامع وصف الإحسان هذا والإحسان في سر وفي علن أصل ومعناه أن خير الورى يجب أن تعبد الله باستحضار رؤيته إياك ثم كمن إياك قد شهد
نعم جامع وصف الإحسان صفة إحسان أدنقلي abinda ke tattaro maka sifa ta ihsan yana nufin ihsanul ibad li anna al ihsana ihsanan هناك إحسان في حقه سبحانه وتعالى وإحسان في حق العباد فيما بينهم الإحسان الذي يخص الله سبحانه وتعالى هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة والإحسان في حق المخلوقين هو بذل المعروف والكف عن الأذى بذل المعروف والكف عن الأذى بذل المعروف يشمل التوادد والمحبة بين المسلمين وإفشاء السلام والزيارات وإيصال الرحم وغيرها كما أن الكف عن الأذى يشمل كف اللسان عن الإساءة على المسلمين بذكر مساويهم والغيبة لهم والنميمة لهم وغيرها مفهوم؟ الإحسان na ibada yake nufi alladhi yakhussu haqqahu subhanahu yace hadha wannan kenan shi ma intiqali ne ko wal ihsanu fi sirrin wa fi alanin aslun wa ma'nahu an khairil wara yaridu an ta'budu allaha bi istihdari ru'yatihi iyyaka thumma kaman iyyahu qad shahidu shi ihsani wajibi ne shi fi sirrin wa fi alanin asirrance ne ko a bayyane cikin ibadar da kake yi wadda ta kasance a sirri kamar qiyamul laili mathalan wiridinka na karatun alqur'ani da kake da daddare a cikin gidanka mathalan ko wanda kake a bayyane kamar sallar jam'i misali qiyamu ramadan kaga ayi shi a jam'i shi yafi misali aslun wannan asali ne cikin ma'ana na ihsani wa ma'anahu ma'anashi an khairil wara yaridu yazo daga fiyayyen halitta farin jakada shugaban annabawa da manzanni cikamakin annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine an ta'budu Allah ka bauta ma Allah bistihdari ru'yati bistihdari ru'yati kamar kana hararu ko halarto da cewa Allah subhanahu wataala kana ganin shi iyyaka yana ganinka thumma kaman iyyahu qad shahidu sa'annan kuma kamar waɗanda ma suke ganin Allah ne wanda shi ne ƙololuwan an ta'abudu Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ka annaka za ka anna la tufidu aljazm la tufidu aljazm ka annaka tarahu yani mubalaghatan fi al-ikhlas wa hudur al-qalb ma ba wai kana ganin Allah bane nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu i'lamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut da ya ce ma annabi Musa lan tarani ya ce la tudrikuhu al-absar wa la wa huwa yudriku al-absar lakin fi yawm al-'arq yawm al-'ardi al-akbar yawm al-qiyamah fi al-janna al-mu'minuna yarawna rabbahum narju an nakuna minhum bimannihi wa karami wa fadli amma anan duniya ba a ganin sa da kai ka bauta mai kamar kana gani ai kama da wani bata wani wato mubalagha ce gurin kiyaye ikhlasi cikin ibada نعم سيتي نعم باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها آمين يا رب العالمين وليس يخرج من الإسلام داخله إلا بإنكار ما فيه ما, ما فيه به يرد إلا بإنكار ما فيه به يرد أما المعاصي التي من دون ذاك فلا تكفير إلا لمن للعلم يعتقد والكفر إن كان عن جهل الكفور عن جهل الكفور فتكذيب ككفر قريش حينما مرضوا أو كان من علم أو كان عن علمه فهو الجحود ككفار ككفار ككفار اليهود الأولى بالمسلم أو كان عن علمه فهو الحلول له فباليهود الأولى بالمصطفى جعل وبالإباء مع الإقرار فهو عناد كالرجيم إذ الأملاك قد سجدوا أو أبطل الكفر بالإسلام مستترا فهو النفاق فهذه أربع تلد مقابلات لقول القلب مع عمل منه وقول لسان معه معه ينعقد كذا لسائر أعمال الجوارح فاعلم أربع قابلتها فس قابلتها فاستوى العلم
نواقض الإسلام أعاذنا الله منها abubuwan da ke warware musulunci Allah kai mana tsari daga gare su wanda yayi wannan addu'a saboda hirsul mu'mini ala dini mu'min yana kwadayi akan addinin shi ya zama tare da shi ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار في رواية ولا أن يقذف في النار أحب إليه من أن يعود إلى الكفر هذه في البخاري أيضا Allah ka tsare mu daga kafirci walaysa yakhruju min al-islam dakhiluhu illa bi inkari ma fihi bihi yaridu mutum baya fita daga cikin musulunci wanda ya riga ya shiga cikin sa sai dai in yayi inkarin abinda fihi bihi yaridu a cikin musuluncin wato da shi ya shigo cikin da imani da abin ya shigo cikin musulunci kun gane ko kamar yanda Tahawi yayi wannan magana cikin Tahawiya cewa mutum baya kafirta sai in yayi inkarin kofar da ya shigo cikin musulunci da ita kafirun min aljahla sun yi tawahhumin cewa abinda wa'annan malamai ke nufi sai in mutum ya fito ya karyata la ilaha illallah sai ya zama kafiri a ba haka ake nufi ba da ka shiga cikin addinin musulunci aka baka kalmar shahada akwai abubuwan da ko dai an gayan maka ko a aikace kaga musulmai suna i'tiqadin su wa'in abubuwan daga sanda ka yi inkarinsu ka zama kafin misali sallah ai kaga ba da sallah ya shigo addinin ba da me ya shigo da kalimatu shahada ko amma an ya bar sallah ya kafarta so da ita kalimatu shahada muka ce ita sallah ita ke killace ta takan samu natsuwa da zaman lafiya ne idan ana sallah wannan kuma wasu nusus ne suka tabbatar da haka li annal islamu kullu la yatajazza ya ayyuhal ladhina amanu dukhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan to as-silmu huwa al-islam as-salatu min a'zami 'umudihi allati yani tumsiku bihi da haka dole sai yayi sallah da haka in yaki yin sallah ya kafirta idan ya kaskantar da wata aya ta alkur'ani ba a ce wato ai ba da wannan ya shigo addini a ai Allah ya ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yema annabi izgili kafarta ya zagi manzo wal iyadu billah subhanahu ta'ala ya kafarta an gane wannan ko shine sai in ya yi inkarin abin da ya yi imani da shi sanda ya shigo cikin addini jumlatan au tafsila an fahimta ko amma al-ma'asi allati min duni dhalik min duni dhaka amma zunubai wanda su basu kai kafirci ba fala takfira illa liman lil hilli ya'taqidu ba a kafirtar da mai yin su sai dai wanda ya kudurcin ya kudurin halaccin su wanda yace shan giya halal ne kai ya zama kafir wanda yace ta ta halal ce ya zama kafir wanda yace riba halal ce ya zama kafir amma mai yin riba mai yin caca mai shan giya kafiri ne ba kafiri ne da haka aikata saban Allah wanda bai kai haddin shirka ba baya fitar da mutum daga musulunci amma halattar da abin da Allah ya haramta ko da mutum baya aikata abin ya kafirta mutumin da ya ce shan giya halal ne ko bai taba shan giya ba ya zama arna amma wanda yake shan giya in shi ne bumburutun shan giya a gidan giya bai zama arne ba ba ta kafartar da shi ba lakin na hu'asin fasikun fi dinillah fasiki ne shi mustahikun li الحد لكنه ليس كافرا ولا خارجا عن الإسلام وما عندي تحليل تحليل ما أحله الله أو تحريم ما حرم ما حلله الله ما أحله الله كفر بل بهكذا ba ma kai ka halatta haram ba ko ka haramta halal waninka ya halatta harar halal ya halatta haram ko ya haramta halal ka yadda tare da kasan ga hukuncin Allah wannan ma kafirci ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ai adi ibn hatim al-ta'i da yaji annabi ya karanta ayar sallallahu alaihi wasallam sai ya ce lasna na'buduhum yani inda ma kana nasraniyyan annabi ya ce ba suna halatta abinda Allah ya haramta haramta abinda Allah ya halatta ba ku yadda ya ce ya haka ne suke fatilka ibadatu am lahum shuraka ushara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ballantana ko mutun shi da kanshi ya ce ya halatta haram wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allah al-kadhiba innal ladhina yaftaruna 'ala Allah al-kadhiba لا يفلحون والذي لا يفلح هو الكافر القوح bakin arne shine wanda baya rabota Allah ka tsare wal kufru in kana an jahli al kafur fatakdhibun ka kufri quraish hina ma maradu aw kana an ilmihi fa huwa al juhud ka kuffar al yahud al ula bil mustafa jahadu aw bil iba'i ma al iqrar fa huwa inadun kar rajim idha al amlak qad sajadu aw abtana al kufra bil islam mustatiran fa huwa an nifaq fa hadhi arba'un taridu muqabilatun li qawli al qalbi ma عمل منه وقول لسان معه ينعقد كذا لسائر أعمال الجوارح فاعلم أربع قابلت قابل قابلتها فاستوى العدد والكفر شي كافرتي هنا يذكر أنواع الكفر الكفر أنواع ليس نوع و... ليس نوعا واحدا والكفر إن كان عن جهل الكفور إذا كافرة سبب شي الباعث abin da ya tunzura mutum ya kafurta shi ake nufi in ya kasance saboda jahilcin shi kafirin ne ya jahilci musulunci kuma sai ya makale akan al'adar shi da gargajiyancin shi ba shi da uzuri tunda me balaghahu balaghatul risala haka bai da uzuri to wannan shi ake kira wato takdhib fa takdhibun ka kufri quraish hina marad kenan kufru takdhib shine na farko ka ƙaryata abinda kai kana ganin cewa ba daidai bane amma kuma ka rike wanda bai da bai da tushe to wannan shine ka kamar kafircin quraishawa kaga ai bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi wa lamma yatihim ta'wil sun ƙaryata abinda basu gama gano hakikanin shi amma me ya ja musu sun ƙi su saurara tunda me suke yi me suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qalu fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana ya farkon ayat take fusilat ko subhanallah hmm can gaba ka suka ce min bainina wa bainika hijab fa'mal innana amilu kaga sun maki su saurare shi ka rike naka mu rike namu unzila alaihi dhikru min bainina har ma banga suke suna izgili suna kaza aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirati in hadha illa ikhtilaq kaga sun kine su fahimta aka ba su da uzuri gurin Allah kufru takdhibin ke to har yan bid'an da zaka jo suna ai ba su sani ba yaushe zai sani yana fada da abin duk jahilcin shi duk jahilcin mutum in yayi fada da gaskiya batacce ne shi bai sani ba ilimin bai zo gare shi ba bai ki abin ba wannan ya iya samun uzuri kun fahimta ko amma an kire shi zuwa ga gaskiyan nan an mai wa'azi an mai nasiha sai ta kai fada da izgili ma yake ma abin yana ma ya kar masu gaskiyar to wani irin shafaffe da mai ne shi da ba zai zama dan bid'a ba in haka ne sai a masu Abu Jahal uzuri kaga fa shi Abu Jahal ne baban jahilci ne ya karshen jahilci kenan shi ya haifi jahilcin amma kuma ba a mai uzuri ba ya wuce fi darkil asfali minan nar kufru takdhib mafhum aw kana an ilmihi fa huwa aljuhud ka kuffaril yahudi alula bil mustafa jahadu kishiyar shi shine kufrul juhud kafirci na gardama na musu kin gaskiya ya sani ya kekashe yace fa huwa aljuhud ka kuffaril yahudi alula kamar kafircin yahudawan farko yana nufin yahudawan da suka yi zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bil mustafa jahadu sun yi musu da gardama ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sun san sarai gaskiya ne shi falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin ladini musu albarka abu sai da gaskiyar da suka sani tazo sai suka suka kafirce mata har ta kai fa suna alfahari suna suna mawa kafiran madina ƙurayshawan madina mai ake ce mushrikan madina lokacin larabawan madina kyacewa da tsoratarwa cewa idan annabin nan ya zo cikinmu na ƙarshen zamani za mu haɗu da shi mai muku kisan wulakanci idan kharaja al-maw'udu fina qatalnakum bihi qatl adin na gaske ce musu amma da ya zo sai suka ga ba cikinsu yake ba sai suka ƙin imani da shi hasadan min indi anfusihim kai saboda hasad har cewa suke in yuti'u muhammadan yarshudu mutane kuma biyayya za ku ce ko fa sai a ba cikin mu yake kabilanci da bangaranci shi ya halakar da su araful haqqa wa jahaduhu hakan nan su fir'auna ya san sarai annabi Musa gaskiya yazo da shi wanda fir'auna yace mai لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا التي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا Allah ya bamu labarin da aka zo musu da gaskiya suka ce anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana abidun kaga ba wai basu yadda da gaskiyar abin da suka zo da shi ba cewa suka ya za a yi mutum biyu irin mu ba mala'iku ba mu imani da su kuma ma dangin su yan aiken mu ne yan bayin mu ne yan aikin mu ne ya za a yi mu imani da su girman kai ne ya halakar da su to wannan shi ake kira kufrul juhud awil aw bil iba'i ma'al iqrari fa huwa inadun karrajim idhal amlaku qad sajadu idhil amlak qad sajadu ko kuma kufru al inad shine in kiyawa mutun ne aga shi wancan ya san gaskiyan ne sai ya ce ba gaskiya ba kun gane ku shi kuma kufurul inad ya san gaskiyan ne bai ce ba gaskiya ba ne amma dai ba za a yi ba shi ne kusa ya mafi haɗari wancan juhudi ya san gaskiya ne a ran shi amma a harshen shi ba zai iya fitowa ya gayi ba ai sa abujar ba su fito suka ce mun san gaskiya yake ba allah ne ya tona musu asiri dan zama suka yi suka ce ya kamata mu samu sharrin da za mu ai daga nan an san gaskiya yake tun da sharri ake so a yi mishi suka su kulla mai sharri wani sai a ce boka ne ce a ba zai yiwu ba a ce mawaƙi ne ce ba wace kaza alwali dubun al-mughira ya ce mu ce matsafi ne suka ce ha kamar fasan ba matsafi ba ne ce a kamar misali tun da yanda boka ke raba ɗa da uba shi ma ba gashi ba yanzu kai ina ɗanka ba ya bi shi ba ya musulunta kai ina matarka ba ta bi shi ba kawai shi ma sahir shine Allah ta'ala ya ce thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbara fa qala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qalul bashar la titu sanusulihi saqar wama adraka wama adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar zuwa ƙarshen ayoyi to kaga shi wancan juhudi kenan ya sani ya ƙaryatar da kanshi ya ƙi faɗin abin da ke zuciyar shi shi kuma inadi ya sani daga zuci har harshe gaskiya ne iz'ani ne ya ƙi jayuwa ne ya ƙi ce e an san gaskiya ne amma ba za a ba an fahimta ko to yi wannan kafurcin shaidan ne kaɗai ya yi shi ce an san gaskiyan ne amma ma ba za ga shi hadda Allah ma yake rantsuwa a inda arne ne ba zai rantse da Allah ba bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in ya ce shine isra'iliya ta aka ce da fir'auna ya ce ana rabbukumul ala shi dan ya bashi kashi bai ce kai in ba iskanci ko ni na taba cewa ni Allah ne ka ce ya kulle shi a ɗaki ya tafka mai kashi amma isra'i ta tsuniya ce ya ce au bil iba'i ma'al iqrar ma'al iqrar fa huwa inadun karrajimi kamar wannan jefaffan shedan arrajim min rahmatillah idhil amlaku qad sajadu lokacin da mala'iku suka yi sujada shi kawai girman kai ne da nuna isa da hassadar da yake mawa annabi adam alaihi salam ce ana khairun minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin yace a asjudu liman khalaqata dina ka halici mutum da tabo ni in mai sujada amma ai ya san Allah gaskiya ne musulunci gaskiya ne annabi adam gaskiya ne shedan ya kawata ma kanshi cewa yafi annabi adam daraja saboda unsurin halittar shi daban da na annabi adam wanda kuma wannan wahami ne yayi kwamatala cikin kiyasi domin ƙasa ta fi wuta daraja wannan kenan nau'i na uku kenan mun ji kufur na takzib kufur na juhud kufur al'inad yanzu abin da ya rage nifaq aw abtana al-kufra bil islam mustatiran fa huwa an-nifaq fa hadhi arba'un taridu ko mutum ya ɓoye kafirci abdana yani akhfa ya ɓoye kafirci bil islami mustatiran sai ya fake ya laɗe da katangar musulunci gashi da sunayen musulmi sunan musulmai salla a masallacin musulmi a yi layya da shi a yi aikin hajji da shi ila hadda umara yake zuwa amma arni ya ɓoye kafirci a cikin ranshi amma wannan alkufro li'tiqadi ake nufi الكفر الأك... النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر irin munafinci na su abdullahi bin ubayy ibn salul shi ba musulmi bane asasan bai taba zama musulmi ba ko da yayi kalmar shahada ƙarya yake yayi kalmar shahada ya bayyana ya musulunta ne saboda tsoro kawai saboda kar a ci galaba akan shi daka ya shigo cikin musuluncin da niyyar yayi banna a cikin sa kuma yayi abin da yake yi amma Allah subhanahu wataala ya tona asirin shi to hakan nan duk munafikan da suka kasance a bisa wannan nau'in masu fatan musulmai su taɓe a gurin yaƙi masu fatan kafirai su ci nasara akan musulmai masu raina musulmai da yimawa annabin Allah subhanahu wataala izgili da fatan halaka da fatan rashin nasara wannan arni ne amma dai bai bayyana kafircin shi ba ya ɓoye shi saboda munafinci fa huwa nifaqu fa hadhi arba'un taridu wannan bangarori guda hudu kenan nau'uka guda hudu na kafirci annifaqu al-kufrun kufrun nifaq shine cikin farkon bakara ko da Allah ya bayani wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin wani gurin yace yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim sai yace to wa'annan yanda ka gansu kafircin kala hudu to muqabilatul liqawli alqalbi ma'a amalin minhu wa qawli lisanin ma'ahu yanqidu yani aliman kaga kamar sun kishiyanci imani ne yanda shi ma imani yake hawa kan abubuwa guda hudu qawli alqalbi ko ma'a amali qawli alqalb wa amalu alqalb minhu wa qawli lisanin ma'ahu da maganar harshe tare da me tare da aikin harshe din tare da aikin harshe aikin harshe ya hada sai ce yana aqidu kasa'iri a'malil jawari hakan nan sauran ayyukan gabbai kenan qaulul lisani wa amalul lisan shine dai qaulu din qaulul qalbi wa amalul qalbi sannan sai amalul jawari to sun sun kishiyanci nau'uka na imani suma fa'alam arba'un qabaltaha fastawal adadu ka sani hudu ne suka yi cikaro da hudu da aka adadinsu sai ya zama cikakke wa'incan hudu waɗannan hudu idan innan hudun suka koru incan hudun sun tabbata in wacan suka koru waɗannan sun tabbata mafhum taka kullu man lam yakun kafiran fa huwa mu'min wa man lam yakun mu'minun mu'minan fa huwa fa huwa kafir hadha raddun li raddun ala al-mu'tazila wal khawarij siyama al-mu'tazila da suke ganin akwai wanda shi yana manzilatun bai na manzilatayin la mu'minun musaddiqun wala kafirun mukadhib shi ba musulmi ba da ya gazgata Allah shi ba kafiri da ya karyata Allah ba haka shi gashi nan kafir kafir dai haka shi ba kafiri ba shi ba musulmi ba amma inda suka ƙara kwafsawa suka ce mukhalladun finnari inda mukhalladun finnari ne fahuwa maza fahuwa kafir ke sun haɗe da khawarij a gudu su ahli sunna suka ce daga musulmi sai kafiri sai dai musulman ne nau'uka mabambanta akwai kamilul imani akwai naqisul iman na'am mu juya shi